maujudun qabla al-khalqi Allah yana nan gabanin yayi halittu gaba daya saboda shine huwal awwalu shine shine na farko shine wanda ya zo a hadisi huwal awwal wa laysa anta al-awwal wa laysa qablaka shay'un yazo a addu'an manzo yabon manzo zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu ta'ala yake cewa anta al-awwalu wa laysa qablaka shay'un kai ne na farko ma'anan kai ne na farko din ba yana nunan Allah yana da farko bane a shi yasa manzo da yace anta al-awwalu sai yace ma'anan sa wa laysa qablaka shay'un ma'ana anta al-awwalu shine babu wani abu gabanninka babu wani abu da ya riga ka wannan shine ma'anan kai ne na farko din ba yana tabbatar wa Allah farko ba ne wannan shi ne zai tabbatar maka duk abubuwan da shi al'imam Muhammad bin Abdullah al-Mahadi a nan ya kawo daga bayan wannan maganan maujudun kabilal halkin nan tamkar shimfiɗa ne ya yi a kan abubuwan da zai zo ya faɗa kada ka yi inkarinsa kada ka ce hankalinka bai ɗauka ba in ka fahimci cewa Allah subhanahu ta'ala yana nan gabanin ya halici komai to za ka warware matsaloli da iskalan dukkan abin da zai zo ya fada baya sama baya kasa baya baya kudu baya arewa baya za ka warware wannan matsala saboda sama da kasan kudu da arewa gabar da yamma din ai ba sa daga cikin kalkudin to shi din yana nan qablal khalqi mawjudun qablal khalqi to daga nan ne ya sa maka shimfidan akidun da zai kawo a nan gaba waɗanda suke ganin cewa ya wuce tunanin hankali waɗanda suke ganin cewa wannan abu tanakudi ne ba daidai ba ne wannan shimfidan da ya yi shi ne dalili shi ne dalili abinda zai sa ka tabbatar da haka ba maganin shi bane mawjudun qabla al-khalq din Allah subhanahu wa ta'ala ne ya tabbatar mana yake cewa khalaqa kulla shay'in wa khalaqa kulla shay'in khaliqu kulli shay'in komai da komai kowa da kowa shi ne ya halitta a komai din nan ba al'arshi a komai din nan babu sama a komai din nan babu gabar da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa da wannan duniyar shay'un din ya ɗauko komai da komai ne ai ake ce mai shay'un din to wa khalaqa kulla shay'in khaliqu kulli shay'in haga tunda shi ya halici komai da kowa ba zai yiwu ya halice su ba sai in shi din ya riga su yana nan babu komai da kowa tukunni ya halicci komai da kowa din in ka allaka zatin shi da al'arshi al'arshin da babu da sama saman da babu da gabar gabar din da babu da yamma yamman da babu da arewa arewan babu da kudu kudun babu da wannan duniyar duniyar nan din babu in ka allaka su da waɗannan wuraren kaga dole ne ka kore alakarsa da sama da ƙasa da kudu da arewa gabar da yamma da wannan duniya din da zaran kana hada alaka alakar zatinsa da wayannan wurare so kake kashe lokacin da waɗannan wuraren ba halice su ba shi din babu tunda Allah da yake wa khalaqa kulla shay'in ya nuna da babu su ya halitta sannan kuma Allah da ya zo ya ce yau mutu baddalu al'ardu ghairar al'ardi wa samawa ya ce kullu man alaiha fan wannan yana nuna sammai da kasai din kuma za su zo a nan gaba su zamanto babu yadda suka zamanto babu da farko aka yi su kuma za su zo a mayar da su babu din to in ka Allah ka zatin Allah da su din so kake ka ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala gabanni ya halice su din to ba Allah ko kuma lokacin da aka canje su aka ɗauke su suka zaman to babu to Allah kuma zai zo ya kasance shi ma babu waliyazu billahi kaga ba wanda zai yarda muminin da zai yarda ya kudurci wannan akida ai cewa gabanin Allah ya halici komai da kowa shi din babu shi ba muminin da zai kudurci wannan akida ya zamo mumini kai ya zamo ma musulmi hakanan kuma babu wanda zai kudurci cewa idan sammai da kasai aka canja suka zamanto babu kullum na laihafan to Allah ma zai zo ya zamanto babu babu mumini kai musulmi ma wanda zai kudurci wannan a aqidar sa ai to wannan shi zai sa zaka tabbatar da abubuwan da zai zo ya faɗa kuma za mu kawo magana al-Hafiz bin Hajar wanda da wannan maganan zaka rusa aqidar mujassima akidar mujassima akidar da su ibnu taymiya musamman ibnu kayyim juziya ya karrara ya ka'ada ya ci da karfin shi iyaka duk abin da zai iya ya kare wannan akida ya kare musamman littafin sa annoniya laitahu laitahu lam yusannif da ma a ce bai wallafa nuniya ba ya fi masa alkhairi wannan littafin wasu baitukan nuniya ba za ka iya karanta su ba su khalauhu min rahmani su al'arshi wai sun kadaita shi da ar-rahman khala yayi amfani da shi a ce khala khala yayi amfani da shi abinda ake amfani da shi a mutum khala khalauhu min rahmani min rahmani ko min rahmani ire-iren waɗannan baituka shi yasa al'imamu subuki babban mahaifin wanda ya rawaito mana wannan littafin shine aliyu bin abdulkafi ya rubuta littafin asaifu saqif asaifu saqif din raddi yayi wa nuniya na ibnu kayyim jawziya wata kasida ce mai dauke da baituka wajen dubu shida kajifa ka zauna ka yi baiti wajen dubu shida akan wannan batu baituka dubu shida ya rubuta ko kusan dubu shida ya ka'ada usulin akida ta mujassima kai har ya sarraha ma ɓaro da ɓaro ma ya bayyana ya bayyana cewa inda yake cewa za a iya cewa za a iya cewa za a cewa shi jiki ne sai ce lamarin haka zai iya kasancewa kuma za a iya cewa shi ba jiki ba ne sai tabbatar da na farko ɗin ya sarraha to saboda haka Allah da ya ce wa halaka kulle shi haliku kulle shi ya wadatar ya zamanto dalilin ƙur'ani na wayannan abubuwan da ya fada tun daga cewar maujudun qabla al-khalqi din laysa lahu qablun babu qabl wa Allah subhanahu wa ta'ala babu kabul ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo da ya ce an tal'awwal wa laisa qabla ka shay wannan ba daidai da wannan akida ba to duk kuma wanda aka ce ba shi da qabl qabl ba'd din opposite din opposite din qabl ne yanzu kai ne kace babu gabar to dole kace babu yamma saboda tabbas in har akwai gabar dole a samu yamma yace antal awwal wa laysa qablaka shay'un haka yace laysa lahu qablun wala ba'd ba shi da qablu ba shi da ba'd qablu gabanni ba'du baya wala fawq ba shi da fawku wala tahtun ba shi da kasa wala yamin babu dama wala shimal babu babu hagu wala amam babu gaba wala khalf babu babu baya da waɗannan abubuwa guda hudun nan ya abbara gabar da yamma da kudu da arewa ne gabar da yamma da kudu da arewa in yadda na zauna ne yamin din arewa ne shimal din kudu ne amam din yamma ne khalfu din gabar ne in a yadda na zauna ne ya kore wa Allah gabar da yamma da kudu da arewa gaba daya za ka iya fassara shi kuma ba a allaka zatin Allah da dama ko da hagu ko da gaba ko baya wanda kowanne irin halitta za ka danganta shi da wayannan abubuwa ko biro nan ka yi haka to akwai gabar da yammansa kudu da arewansa ko akwai damansa akwai hagunsa akwai amamin shi akwai half din shi to shi zatin Allah subhanahu ta'ala ba za ka allaka shi da wayannan abubuwa guda fudu ba wala kullun wala ba'dun hakanan ba a danganta wa Allah kullu ba a danganta wa Allah ba'adu saboda kullu da ba'adu din to yana nuna ajiza'i ne da abin da an ce gaba daya an ba shi juzi'i juzi'i juzi'i tukuna aka hada ajiza din gaba daya aka ce gaba daya da abin da aka ce mishi ba'adu yana da juzi'i juzi'i juzi'i juzi'i tukuna shikenan sai aka ce banda juzi'i kaza da kaza kaza din ake nufi kawai mutum ne kaga yana da idanu yana da hanci yana da kunne yana da baki yana da harshe yana da hannu yana da kafa to shi kansa gaba shi kansa gaba ɗaya din to ka ce kullu saboda wayannan abubuwan da aka rakkaba aka shirya gangan jikinsa in ka ce ba'adinsa kana nufin ko kansa kadai yamti ko hannunsa kadai yamti ko kafansa kadai yamti to wannan ba za a danganta wa Allah subhanahu wata'ala ba kasancewa ba abu ne wanda aka halice shi aka rakkabe shi aka mishi tarkibi ba to wannan alhafiz bin hajar a cikin fatuhul bari maganarsa da nassinsa na rubuto muku saboda muhimmancinsa domin la shimal wala yamin wala amam wala khalfa ta yaya haka zai zai kasance hafiz bin hajar a cikin fatuhul bari a majalladi na farko shafi shafi na 266 yake cewa riwawoyi sun zo a cikin sahihul bukhari kamar haka kana allahu wa lam yakun shay'un ghairahu Allah tun fil azal azal azal yana nan babu wani abu waninsa shi kadai ne rak wannan imamul bukhari ya rawaito shi hadisi hadisi na 2953 cikin sayar bukhari ya rawaito shi kuma da wannan lafazi kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah tun fil azal azal azal can can dama can yana nan babu wani abu gabaninsa kaga wannan riwayar ta yi daidai da addu'ar manzo sana'in manzo ga Allah an tal'awwalu wa laysa qablaka shay'un nin yace kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu yace akwai wata riwaya da ta zo kuma akwai wata riwaya da ta zo ba a cikin sahihul bukhari ba ya ce ya zo kana Allahu wa lam yakun shay'un ma'ahu Allah tun fil azal yana nan babu wani abu tare da shi ya kawo waɗannan riwayoyi hadisi na farko hadisi na 2953 kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayrahu hadisi na biyu kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu hadisi na 6868 duk kuma a cikin sahihul bukhari sahihul bukhari ba hadisi da ifi a ciki ba hadisi da ifi a ciki kwata kwata ba hadisi da ifi sai wannan riwaya kana Allah wa lam yakun shay'un ma'ahu sai hafiz bin hajar sai ya ce walƙissatu mutahida ya ce waɗanda riwawoyin da suka zo sun zo a siyaƙi guda ɗaya ne ba riwaya ce ta wannan daban ta wannan daban ta wannan daban ba saboda haka ya ce suna ba da ma'ana guda ɗaya ne kacal kawai suna ba da ma'ana guda ɗaya sai ya ce faktaba annar riwaya annan riwayata ya ce bil ma'ana wannan yana nuna ma waɗanda suka rawaito hadisan sun rawaito shi ne da ma'ana saboda in kace kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu kace kana Allah wa lam yakun shay wa lam yakun shay'un ghayruhu kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu ma'anan ɗaya ne ma'anan guda ɗaya ne yana so yana nufin Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne rak ba komai gabaninsa wani abu waninsa din babu tukunin ya zo ya halicci komai da kowa to shine hafiz bin hajar sai ya ce wa fihi dalalatun ala annahu lam yakun shay'un ghayruhu yace waɗannan riwayoyi wannan hadisi yana nuna cewa Allah subhanahu wataala babu waninsa tare da shi babu wani abu waninsa tare da shi ya ce li'annal ma'a da saboda da ya ce lam ya kun shai'un gairahu lam ya kun shai'un kabulahu sai ya ce wa kana arshuhu alal ma'i haka ya ce bayan hadisi wa kana arshul ma'i al'arshinsa ya kasance akan ruwa ne sai ya ce li'annal ma'a ya ce lalma walal arshi babu wani abu tare da shi babu ruwa kuma babu babu al'arshi sai ce wala ghairuhuma haka babu wani ruwan ko al'arshi babu ruwa babu al'arshi babu kuma wani ruwan wani al'arshin Allah ne shi kadai rak sai ce li'anna kulla zalika ghairullahi ta'ala saboda ruwan da al'arshin wani Allah ne ai riwayar kuma ta ce lam yakana Allah lam yakun wa lam yakun shay'un ghairahu haka yace ruwan wa kana arshuhu alal ma'i din ruwan da al'arshin ai wani Allah ne shi yasa yace li anna li anna kullu zalika ghairullahi ta'ala wa yakunu qawluhu yace fadan fadan manzo sallallahu alaihi wasallama wa kana arshuhu alal ma'i ma'anahu annahu khalaqal ma'a sabiqan muna jin wannan magana yace ma'anansa Allah ya riga ya halici ruwa ne da farko summa khalaqal arsha alal ma'i sannan kuma ya halici al'arshin ya daura kan ruwa kaji wannan magana fa saboda duk abin da kace yana kan abu to abin ya riga abin duk wanda ya ce Allah yana kan al'arshi ko yana sama ba yadda ya zo a ƙur'ani yadda ya zo hadisi ya bar shi yadda ya gani ba ɓaro-ɓaro ya zo ya ce Allah yana kan al'arshi da zatinsa Allah yana sama da zatinsa ya faɗi haka to kamar ya ce saman ku al'arshin sun riga Allah ne saboda wannan riwayar da Hafiz bin Hajar ya fassara cewa yayi ma'anarsa annahu khalaqal ma'a ya halici ruwa ne khalaqal ma'a sabikan da farko ba al'arshin ne yake kan ruwan ba to ruwan aka fara halitta tukuna summa khalaqal arshi alal ma'i sannan ya halici al'arshi din akan ruwan ya ɗaura al'arshin a kan ruwa wa ya riga daga cikinsu ruwa ya riga saboda mai ruwa ya riga al'arshi saboda al'arshi aka ɗaura a kan ruwa ba zai yiwu ba ruwa a ɗaura al'arshi a kan ruwa ba ko zai yiwu ya ibadallah dole ne he an halicci ruwan tukuna sai a ɗauko al'arshin a ɗaura a kan ruwa haka nan ka ce Allah yana sama ko yana kan al'arshi kana so ka ce saman da al'arshin sun riga Allah ne shi yasa da aka ritsa ibnu taymiya akan wannan akida ya shiga ya fita ya ƙara ya kasa kufitar da kansa sai ya ce al'arshi ɗin yana da wani nau'i na dawama shine qidamul arshin nau'ai yana da dawama wani iri wanne irin dawama ne wannan dawaman nan nashi Allah ya yi al'arshi ya gusar da shi ya yi al'arshi ya gusar da shi ya yi al'arshi ya gusar da shi ya yi al'arshi ya gusar da shi to duk yadda ya faɗa kaga dole ne ya tabbatar da al'arshin ya riga Allah dole ne ya yarda akwai wasu abubuwan da halittansu ake kuma babu ba su da farko shine hafiz bin hajar ya ci gaba yake cewa وفيه رد على من أثبت حوادث لا أول لها yace waɗannan hadisai ɗin da riwawoyin suna mayarwa wanda ya tabbatar da wasu abubuwan da Allah ya halitta amma ba su da farko abu ne Allah ne ya halice su sannan ba su da farko ta yaya za ka ce an halici abu kuma ka ce bayi da farko a'a to domin wannan ne ibnu kayyim jauziya ya shige ya fita hadisai ne suna cikin da lafuzukan su cikin sahihul bukhari sai da yayi kokarin ya da'ifantar da hadisan domin ya tabbatar da wannan akida kamar yadda ya da'ifantar da hadisin annabi Musa yana yin sallah a cikin kabarinsa hadisin cikin sahihu muslim ya da'ifantar saboda hadisin yana nuna annabawa a raye suke hatta bayan mutuwarsu saboda in ba rayayye ba ne wanda ya mutu waɗanda suka mutu ba sa yin sallah kaji dabarun da ake yi in hadisi ya zamanto bai daidai da akidar ka ba ko da yana bukhari ko da yana sahihul muslim ka dan ifantar in ka koma gefe guda kuma ka ce babu hadisi sahihi babu hadisi da ifi a bukhari babu hadisi da ifi a muslim to haka ake wasa da nususi ake wasa da hadisai domin haka ne in kana so ka ɗau akida da za ka kudurta a zuciyarka ka mutu da imani ka shiga aljanna insha Allah da fadala Allah da rahamar Allah ka kasance akan akidar asha'ira da maturidiyya wannan ne zai tsilatar da kai to saboda haka waɗannan riwayoyin da Hafiz bin Hajar ya fada waɗanda suke cin sayo da bukhari an tal'awwalu wa laysa qablaka shay'un an tal'awwalu wa laysa qablaka shay'un ko kuma kana Allah wa lam yakun shay'un ghayrahu kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana arshuhu 'ala al-ma'i waɗannan riwawoyi din suna tabbatar da ingancin aqidun da aka ambata anan mawjudun qabla al-khalqi موجود موجود قبل موجود قبل الخلق لا قبل ولا ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تعة ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا كل ولا بعض saboda kabul din kabulun din da ba'adun din da faukun din da tatun din yaminun din shimalun din da amamun din da khalfun din da kullun da ba'adun din din da akwai da akwai babu su sun riga Allah ba su riga ba me ya tabbatar da wannan hadisan da muka karanta ya tabbatar da wannan tun da hadisan da muka karanta sun tabbatar da wannan wannan akida ce ingantacciya sahihiya akida da ta dace da sunnar manzo sallama ta dace da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama in ka ce baka yarda da wannan ba to sai dai ka tabbatar da abubuwan da Allah ya halitta kuma suke da farko to wannan shine ya ce wala yuqalu mata kana ba a cewa kuma yaushe ne ya kasance saboda matadin zarfu zamani ne ismu sharti ne yana bada ma'anin zarfu zamani to kafin a yi zamanin Allah yana nan saboda zamani din rana da farin wata sun suka kawo zamani in ba rana ba farin wata maganar zamani babu minti daya minti biyu uku awa daya awa biyu ba dare rana second duk babu fitan ranan shine yake ya kawo zamani dare ko rana ya kawo zamani yau ko jiya ko gobe saboda rana bai fito taya za mu gane yau ko gobe ko jibi rana da farin wata su suka kawo zamani kowa ya san halittansu aka yi ko Allah ya riga ya san Allah ya halice su ne gaba daya ومن ومن آيات الليل ومن آيات الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ليل ده نهار ده شمس ده قمر ده الله يشي خلقهن شي يهدي تشيسو. ده سوني كما زمن يزمن تو زمن. saboda haka wannan aya ta tabbatar da cewa Allah subhanahu ta'ala baya ba a kayyade shi da zamani wala yuqalu matakana matakana wala aina kana ba a cewa a ina Allah ya kasance a ina Allah ya kasance in ka ce sama in ka ce al'arshi eh ka ce ƙasa ka ce gabar kudu da arewa gaba ɗaya babu su kamar da muka yi bayani ba a faɗan haka ba faɗin haka wala kaifa kana sannan ba za ce ta yaya Allah ya kasance ma'ana wa ya halice shi yanzu misali dan adam yadda ya ya kasance haifansa aka yi yadda ya kasance halittansa aka yi a mahaifa yadda ya kasance Allah ne ya halice shi to ba za ka ce Allah din yaya ya kasance wa ya halice shi ba shine wala kaifa kana a wanne hali ya kasance ba saboda kai faɗin tambaya ne na hali ba za ka faɗi haka ba ba za ka faɗi haka ba saboda aina ɗin da kai faɗin da mata ɗin waɗannan abubuwa suna nuna zamani aina mata tana nuna zamani da ba zamani aina yana nuna wuri da ba wuri kaifa yana nuna hali da ba halai in ka allaka zatin Allah da mata da aina da kaifa to ka nuna mata da aina da kaifa din dawwamammu ne sun riga Allah haka ka nuna to saboda haka ayoyi da dalilai sun tabbatar da ingancin wannan akida a nuska ta subuki wala makana ai wala kaifa kana wala makana ba a cewa ba a cewa ba a cewa Allah subhanahu ta'ala a ina yake babu wuri tare da Allah ana kawarwa Allah subhanahu ta'ala wuri ana kawarwa Allah subhanahu ta'ala wuri tare da bayanin da muka yi jiya dalilai ne suka tabbatar da waɗannan akidu da muka bayyana baya sama ƙasa kudu da arewa gabar da yamma wannan duniya dalilai suka tabbatar da shi dalilan su ne wa khalaqa kulla shay'in khaliqu kulli shay'in wa laysa qablaka shay'un lam yakun shay'un ghayrahu lam yakun shay'un qablahu to haka nan da ake cewa kuma yana ko ina to wannan shi ma dalilai ne suka tabbatar Allah subhanahu ta'ala yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa salisun wala adna min zalika wala akthara sai yace illa huwa ma'ahum aina ma kanu aina dan kamar yadda muka bayyana yana komawa a salasa din da khamsa da adna da aksar din yake komawa salasan ko aina suka kasance hamsan ko aina suka kasance adina din ko aina suka kasance aksar din ko aina suka kasance to wannan aina ma kano yana komawa kan wannan ne to Allah subhanahu ta'ala ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntu wala adana min zalika wala aksar illa huwa ma'ahum aina ma kanu aina ma kanu wannan dalilin ne yasa ake cewa Allah subhanahu ta'ala yana ko'ina Allah subhanahu ta'ala yana ko'ina to domin haka dalilai ne suka tabbatar da kowanne daga ciki ba zai yiwu ka bar wannan dalili ka koma wannan dalili ba sannan kuma in ka ce ta yaya lokaci guda a tabbatar da abu agu kuma a kore shi za a ce to ai hankalinka ka tabbatar da abu kuma ka kore shi kai da kanka misali in ka zo ka tsaya a gaban madubi muna son mu karasa wannan littafin ne sai mu yi fatiya in ka tsaya a gaban madubi a gaban madubi in ka tsaya cak a tsaye dogon madubi kana kallon jikinka daga sama har kasa abin da kake gani cikin madubi kai ne ko ba kai ba ne kana nan a jikin madubi ko kuma baka nan lokaci guda kana nan kuma baka nan kai ne kuma ba kai ba ne ta inda za ka san da cewa kai ne in ka kauce a jikin madubin to ba za a ganka ba wannan zai nuna cewa a kai ne a ciki ta inda za a gane cewa ba kai ba ne in an ɗauki danguri an jefi madubin aka dake shi ba za ka ji ciwo ba kaga lokaci guda a hankalinka ka yarda ka tabbatar da akwai kuma babu ko shi ne ba shi ba ne a gani to yadda ka yarda da haka a hankalinka to shi ne za ka yarda da cewa baya sama baya ƙasa gabar da yamma kudu da arewa wannan duniya saboda khaliku kulli shay'in wa khalaqa kulli shay'in laysa qablaka shay'un lam yakun shay'un ghayrahu lam yakun shay'un qablahu lay lam yakun shay'un ma'ahu sannan kuma ka yarda yana ko ina saboda yana cewa wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'hum aina ma kanu aina ma kanu duk dalilai ne suka tabbatar haka na halittu da yawa ka yarda kana tare da su raqib da ati ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ka yarda kana tare da su suna nan agunka kuma ba sa nan suna nan saboda Allah ne ya ce ma suna nan ka yarda ba sa nan saboda ba ka ganin su haka nan aljanu watakila za su iya kasancewa tare da kai suna nan ba sa nan lokaci guda to saboda haka karka yi tunanin zaka gano Allah zaka hango Allah da tunaninka da kwakwalwarka abubuwan da dalilai suka tabbatar su zamanto akidarka ka zamanto ahlus sunna in abubuwan da dalilai suka tabbatar ba su zamanto akidunka ba to ko da za ka ambaci kanka so dubu ka yi shela kai ahlus sunna ne ba wanda zai yarda da wannan domin kana bin son zuciyarka ne kana kawar da abin da hankalinka bai tabbatar ba to shi ne a nan ya ce wala yi kalu mata kana wala aina kana wala kaifa kana wala makana a nuskar subuti kawwana al'akwana Allah subhanahu ta'ala shi ne ya kasantar da abubuwan da suka kasance akwan din jam'i ne na kaunu aka ce kaunu shine wujudu duk abin da ya kasance shine wujudu wa dabbara zamana shine ya juya zamani anan az-zaman al-jinsiya shine ya juya zamaninnuka duk sakan ya fita wani sakan ya shiga minti ya fita wani minti ya shiga awa ya fita wani, wani awa uh, ta shigo rana ta fita dare ya shigo haka duk gaba rana ta faɗi ta fito farin wata ta fito ta faɗi wanda shine tadbirul azman Allah subhanahu ta'ala shine yake dabbara su yake juya su la ya taƙayyadu biz zamani ba a kayyade shi da zamani kamar yadda muka bayyana a baya abubuwan da suka kawo zamanin dare da rana da dare da rana da dare da rana da farin wata da rana ne to su din halittan su yayi in ka kayyade zatin Allah da zamani to so kake ka ce lokacin da ba zamani ba rana babu dare ba farin wata babu rana to ba Allah kenan haka zaka ce yasa wala yataqayyadu biz zamani wala yaktasu bil makani ba a keɓanta shi da wuri ba a keɓanta shi da wuri saboda maganar da muka bayyana ɗin za ka ce Allah yana ko'ina saboda shi ya faɗa aina makano amma ba za ka keɓanta shi gu kaza ne kawai Allah yake wajen ba kamar yadda mujassima suka keɓance Allah yana kan arshi suka keɓance Allah yana sama tare da kuma kurakuransu da tanakudatinsu da suke yi wanda wanda ba iyaka saboda sun ce وهو فوق الأرش بذاته بائن عن خلقه wannan tanakudi ne Allah subhanahu ta'ala yana kan al'arshi da zatinsa kuma a rabe yake da halittunsa inda yake daban inda kuma halittansa yake daban to ai al'arshin ma ba halittansa ba ne kashi yana kan al'arshi kuma ba'inun an khalqihi saboda haka aqida ta salaf da ake magana ko jamhurus salaf din su ar-rahmanu al-arshi ka yarda ka gaskanta kar ka kara komai karkashi arramanu al'asin tawabi zati karka kara ba'inun an zati karka kara wannan ko kuma karka kara min jihatil ubudi karka kara wayannan kawai ka bar nususin yadda ka gansu Allah ba cewa ya sun mustawa alal arshi ba ka bar shi haka karkashe sun mustawa alal arshi bi zati ba Allah shi wa ar-rahmanu ala as-tawa ba ka tsaya a haka kaka shi ar-rahmanu ala as-tawa bi zatihi Allah subhanahu ta'ala bai ce yadul lahi fawqa aydihim ba yadul lahi yace ba karka ce yadul lahi haqiqatan wannan haqiqatan din a ina ka same shi a ina ka same shi karka ce ba'inun an khalqihi ba'inun an khalqihi din a wanne hadisi ya fito a wace aya ta fito shi yasa albani da kanshi yayi itirafi da ikrari a littafin shi muktasarul ulum yake cewa a ce yadullahi hakikatan a kara hakikatan a ce su mustawa al'arshi a kara bi zatihi a zo a ce wahuwa al'arshi ba'inun an khalqi a kara ba'inun an khalqihi a kara min jihatil uluyi waɗannan zawai din gaba ɗaya babu wani hadisi ko da da ifi ne marfu'i ko mawqufi wanda zai tabbatar da waɗannan abubuwa a in har kayi ikirari kayi itirafin cewa karin bizatihi karin hakikatan karin jiha karin ba'inun an khalqihi ba su tabbata hatta a hadisi da ihi ba ta yaya kuma kai da ka kara wayannan abubuwa kai da'awar bin mazhabar salaf su salaf din cewa suka yi hadisai da ayoyi da suka zo ko jamhoru salaf su ma ba gaba ɗaya ba hadisai da ayoyi da suka zo da waɗannan ma'anoni ka bar su yadda ka gansu ruha kama ja'at haka suka shi kama waratan kaje sun mustawa al'arshi bi zati haka yake a qur'ani yadullahi fauka aidihim yadullahi hakikatan hakikatan na akwai a qur'ani akwai wani hadisi da ya fito min jihatil uluwi jiha din na akwai wani hadisi da ya tabbatar wa Allah jiha ko jihatil uluwi ba'inun an khalqi aina ka same su babu su saboda haka gaskiyan lamari akida ta asha'ira ita ce akida ingantacciya saboda abdullahi bin abbas ya yi tawilin wasu ayoyi irin wannan abdullahi bin mas'ud ummuna salma matar manzo sai na ali waɗannan sahabbai guda fudun nan kamar yadda al'imamu shaukani ya faɗa cikin irshadul fuhuli sun yi tawilin wasu ayoyi abdullahi bin abbas yau mai yukshafu an sakin sakin din sai ce yau mai yukshafu an siddatin da isnadi sahihi a cikin mustadar al-sahihai na al-imamul hakim sa'ad din asalinsa tsakanin gwiwa da idanun sawu zahirin ayar yana cewa yau mu yi shafu an saki ranar da za a yaye sakin Allah wuri auna ila sujudi a kira mutane su zo su fadi a gaban sakin Allah su yi sujada zahirin ayar hakikin na abdullahi bin abbas sai ya ce yau mu yi shafu an shiddati ya kawar da wannan ma'anan da zai kamanta Allah da halittunsa. Saboda sa'ad ɗin a larabci yana zuwa shidda ka shiga abu mai tsanani, shi san za ka shiga ruwa za ka kalmashi kafar abin nan ɗin ka sakin ka ya fito fili. Saboda za ka shiga wani gu mai wahala da ƙyar za ka fita daga ciki. Sai ya fassara wannan ma'anan bai fassara da ma'ana na gaba ba. to abdullahi bin abbas ne shine kwararre haburul umma wanda yafi kowa sanin qur'ani da fasarin qur'ani cikin sabon mu yayi tawili shi yasa al-imam abul hasan al-ash'ari yace waɗannan ayoyi in kana da ilimin tawilin su kana cikin warasikhuna fil ilmi to kai tawilin su da ma'anar da za ka yi tanzihin Allah ka tsarkaka Allah ka kawar da kamanninsa da halittunsa yace wannan ya halatta in kuma baka da ilimin tawilin su ka yi shiru ka bar su yadda ka gansu karka kara bayan an khalqihi karka kara jiha karka kara me bayin an khalqihi ji'a ko bi zati ko hakikatan duk waɗannan zawaye din da babu su a hadisi ko daifi yadda albani ya faɗa karka kara komai daga cikin su shine wa kullu ma jaa bi lafdhin yuhimu aw wilhu aw aw wilhu aw qul fihi rabbi a'lamu shine akidar mu kenan kuma wannan shine gaskiya in ka ce wa kullu ma ja'a bi lafzin yuhimu awilhu ka mishi tawilu to salafinka wayanda kai koyi da su a wannan tawilu abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud sayyidina ali ummu salma au kul fihi rabbi a'lamu wannan kuma kai koyi da sauran sahabbai jamhur sahaba kenan an gane ai kai wannan ko kai wannan duk sahabbai sun yi shi a duk salaf sun yi shi wanda zai zai ce tawili salaf ba su yi shi ba to wannan ba zai iya kawo dalili akan wannan ba in kuma salaf ko sahabi ne ne ya taba yin tawili to idan ka ce yin tawili bid'a ce to ka badda a sahabi ko sahabban da suka yi tawili in abdullahi bin abbas ya zamanto dan bidiya mu zamanto dan sunna in abdullahi bin abbas ya zamanto dan bidiya aka baka sunnar ma zaka karba ne eh ka samu sunna ne marar tushe ai saboda wanda sunnar ta zo a hannunsa aka cewa dan bidiya to saboda haka wannan akida ta mujassima kullum muna bayani cewa ana mata kuskurima da sunan akidatu salaf wannan shine gaskiyan lamar ga hadisai ga ayoyi ga dalilai mun tabbatar da su kuma shi albani yana ɗaya daga cikin masu wannan akida ya tabbatar da waɗannan ƙare-ƙaren ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabihun bi ilmihi illa huwa sadisuhum bi ilmihi ko kuma haqiqa yadullahi haqiqatan ko sumasawal arshi bi zatihi ko bayinun an khalqihi ko min jihati uluhi wadannan ya tabbatar cewa babu su a hadisi hatta da ifi ta yaya babu su a hadisi hatta da ifi balle maganan sahabbai kuma a zo a ce wannan akida ce ta salaf to saboda haka anan yake cewa wala ya takayyadu biz zamani wala yaktasu bil makani ba ba kebanta shi ba zai baya kebantuwa da wuri wala yalhaquhu waham wahami baya riskan shi wannan waham din anan fa'ili ne damirin na Allah ne wahami shine kai abu baka zaci kayi shi ba kai abu baka yi shi baka zaci kayi shi ba ko baka san da kayi shi ba ko ka ce af ai haka ne kai kanka baka san kai abun ba kuskuren da za ka yi baka zaci kayi shi ba shine ake cewa wahami kenan wahami misali kai ne inna misali inna rabbaka ne sai ka inna rabbaka sai ka rubuta in ka rubuta inna allaha misali kuma ka san da lalle inna rabbaka ne misali wanda yake satu misali zai iya rubuta abu da hannunsa da kansa in ya dawo ana darasa ya ce ah ai abin haka yake shi ma ya san sabanin yadda ya rubuta kuma ya rubuta to shi Allah wahani baya da kansa duk abin da yayi shi haka yake kasa baya tashi shine wahani kenan wala yana kufu wahamu wala yukayyifuhu aqlun hankali baya iya mishi kaifiya baya iya mishi sura ko yanayi misali abin da baka gani ba za ka iya tuno shi yanzu misalin baka taba zuwa kano ba sai ana ba da labarin kano ga gidan ado bayaro ga wani ana ba da labarin kwakwalwanka yana shirya shi ga shi ga shi ga shi ko ba haka bane sannan kuma watakila in ka je kano ka ga fadar ya zamanto yadda ka sawwala ka kayyafa kuma ta yiwu ya zamanto galibi ma zai zo ya kasance ba yadda ka suranta shi bane amma ba baka taba zuwa makka ba eh amma a kwakwalwarka za ka iya shirya makka ai ga yadda makan take in ka je in ma ya zamanto haka in ma ya zamanto ba haka bane to shine takyifi kenan hankali baya iya kayyafa shi baya iya suranta saboda an kure hankalin ne an kure hankalin ne yadda gani yake da iyaka ji yake da iyaka to hankalin an mishi iyaka to shine yace wala yukayyifuhu aqlun a nuskan subuki wala yaktanifuhu wala yaktanifuhu aqlun ma'anan wannan shine hankali a hankali baya sa shi tsakiya aka ce iktinafi a ce yadda nake zaune akwai mutum daya a dama na akwai mutum daya a haguna shine sun yi iktinafi na hawa abin da yake nufi hankali ba sa iya yi mishi kat su sa shi tsakiya su ce ga yadda yake su mishi iktilafi ga yadda yake hankali ba a yi musu haka shine iktinaf kenan wala yaktanifuhu aqlun wala yanhasiru fi zihiri ba a iyakance shi a kwakwalwa saboda hankali daban kwakwalwa daban shi hankali shi ne abin da in kana da shi za ka iya mayyaze abu daɗi da marar daɗi kyau da marar kyau shi kuma zihini shi ne abin da kake hadda da shi zihini ko abin da in ka manta abu yake janyo ma yake kawo maka shi shi ne ake ce mishi zihin kenan akal kuma shi ne abin da ya mayar da kai ɗan adam za ka fayyace wannan da daɗi wannan ba daɗi wannan da zafi wannan ba zafi shi yasa yaro da ke bayi da akal akal nashi baya amfani sai ya zai iya sa hannunsa haka in ka mika mashi fauzi zai iya sha yaro to shine akal kenan wannan kuma shine zihin kwakwalwa kenan wala yanhasiru inhisari shine iwa abu hasari yi iwa abu iyaka kwakwalwan shi ya mishi iyaka sam yanzu misali aka ce maka haka wani ya zo ya ce ma ai nasi gida to za ka iya yi wa gidan iyaka iya girman da yake baka gani ba ce watakila gidan nan da ya ce min ya siya taku kaza ne mita kaza ne fulot ɗaya ne ko fulot biyu ne za ka iya mishi iyaka to shi Allah subhanahu wataala ba zai yi ka mishi iyaka a kwakwalwarka ba shi yasa bin baz yake cewa Allah yana da iyaka tukuna amma babu wanda ya san iyakan shi tun sai shi ba babban sabo ne ban sabo ne bai kamata ma jahili a ci yayi wannan magana ba shi yasa a ta'aliqat din da bin bazi yayi wa al-aqidatu tahawiyya akwai kurakure akwai manya manyan sabo akwai gunda mai tahawiyya yake cewa yake cewa walaysa bi jismin sai ya sa numba a kasa sai ya ce wa fihi nazar ko walaysa bi walaysa bi udwi shi Allah ba gaba bane ba dankanta mishi wata gaba daga cikin gaɓoɓi sai sa numba a hashiya sai ya ce wa fihi nazar a maganar nan da ya faɗa abin dubawa ne yana nufin Allah gaba ne kenan kuma a sharhin warqat ko sharhi sharhin manzumatul warqat na ibnu usaymin gar da gar yake cewa yake cewa ai hadisin da ya zo manzo ya cewa wata aina lahu ɗin ya ce ai aina ɗin zarfin makani matar da ta ce aina lahu ɗin aina ɗin ya ce zarfin makani kenan tas'alu an makani lahi haka ya ce ta fa wannan magana fa matar ta tambayi manzo wurin da Allah yake ne shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ce aina la sai ta nuna sama ta nuna sama to wannan yana nuna kenan Allah yana sama ne da nassin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman hadisi sun riga sun san da cewa wannan matar da ake magana akai akai din bebiya ce ba ta magana shi kuma a kurmanci ko yau ko gobe in an nuna sama ba ana nufin Allah yana sama ba ne tabbatar da Allah ne kama sunan Allah ne idan misali ka ce wa kurma a kurmanci cewa da gaske ne ya zo sai ce haka kamar ya ce Allah ya zo ne kamar kai ne na ce maka wane da gaske wannan maganar naka da ke faɗa wane ya zo ne ya zo sai ce Allah ya zo ba haka zaka ce ba in ji a kurmance kace masa da gaske ne ya zo sai yayi haka ma'ana yana nufin Allah abin da yake faɗan nan gaskiya ne rantsuwa da Allah ne a lugatul ishara ake ce mishi yare na nuni nuna sama a kun kurame ba ba suna nufin Allah yana sama ba ne suna nufin Allah ne take ba sa iya faɗan sunan Allah ɗin in sun nuna Allah sun nuna sama suna nufin Allah sunan kama sunan Allah ne shi yasa ma hadisin ake cewa hadisin hadisul bakma hadisin wata kurma haka malaman hadisi suke kiran wannan hadisin shi kuma ya ce wai aina lahu wai manzo ya yi ma amfani da aina zarfin makan ya tambaye ta wurin da Allah ya kai kuma ka faɗi wannan magana a sharhu manzumatul warqat na ibn usaymin saboda haka umuman irin waɗannan malamai zaka dinga ganin irin waɗannan maganganu wanda ambatan su a baki ma bai dace ba kuma da sunan akida akidar kuma a nasabta ka zuwa ga salaf sahabban manzo da tabi'ai ahlul qurun fadila ko a nasabtawa manzo a ce sunna akida ce ta sunna a nasabtawa manzo to shine yace wala yanhasiru fi dhihni din yace wala yatamassalu fi nafsi hakanan Allah subhanahu wata'ala ba zai misaltuwa a nafsu ba haka ce nafsu tunanin da yake zuwa yake dawowa zihinu daban nafsu daban shi nafsu abinda zaka zauna ka dinga shiryawa yawancin shi na sharri ne zaka dinga shirya shine wanda manzo sallallahu alaihi yake cewa idan nafsinka yace ai abu kaza halittansa aka yi abu kaza halittansa aka yi to Allah wa ya halice shi sai ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi min shaitanir rajim kai ta'awudhi shine tunanin nafsu kenan tunani tunani ba zai iya suran ba zai iya misalta shi ba wancan kuma zihinu kwakwalwa kwakwalwa kwakwalwa daban tunanin da kwakwalwan ke shi shiryawa daban kwakwalwan ba zai iya yi mishi iyaka ba sannan kuma nafsu din tunanin hadisun nafsi din tunanin ba zai iya misalta shi ba wala ya tasawwaru fil wahami haka na a wahami wahami shi ma wani nau'i ne na tunani wahami wancan wancan muka yi magana a kansa ka yi abu kuskure ne baka san da ka yi kuskure ba wanda muka ce baya da sukan Allah subhanahu wa ta'ala a nan kuma wahami abubuwa marasa tushe shigen khayali shigen abubuwan da kake gani a mafarkai marasa tushe abin da kake ganin akwai su ko haka suke ba haka suke ba to wannan ba zai iya suranta Allah subhanahu wa ta'ala ba shine wala ya tasawwaru fil wahami wala ya takayyafu fil akli hakanan a hankali a hankali ba zai ba zai kayyafu ba ba zai surantu ba ba zai iya yi mishi kaifiya ba a wannan nuskar tamu can da ya ce wala yukayyifuhu akulun hankalin ba zai iya yi mishi kaifiya ba nan kuma wala ya takayyafu fil aqli shi Allah ba zai kayyafu ba zai kasance yana da kaifiya ba fil aqli a cikin hankali ma'anan ɗaya ne to saboda haka ne watakila nuskar nuskar al'imamu subuki da ya ce wala yaktani fuhu aklun din ya fi inganci saboda in ka ce wala yaktani fuhu aklun a can hankali ba za su mishi iktinafi ba a nan kuma ka ce wala ya takayyafu fil aqli ba hi da kaifiya da yanayi a cikin hankali ma'anan daban-daban ne nuskoki kuma in suka harhaɗu ka ɗau nusukar da yake ba da ma'ana daban-daban a wurare biyu saboda ka kawar da maimaicewa wannan nuska ɗin wala talhaquhul auhamu wal'afikaru sannan al'auham abubuwa waɗanda suke tunani marasa tushe wannan wahamin jam'i ne auham ɗin jam'i ne na wahamin da muka faɗa na baya wala ya tawassaru fil wahami a takaice wahami ɗin yana zuwa abin da ka yi shi kuskure amma ka ɗauki cewa daidai ne yana zuwa da wannan ma'ana to da wannan ma'anan ne ya zo wala yalhaquhu wahamun wahami kuma yana zuwa ka shirya abubuwa marasa tushe da tunaninka irin khayala da shirye-shiryen da tunanin mafarki to wahami yana zuwa da wannan ma'ana to wahamin da ya wahamin da ya zo wala ya tasawwaru fil wahami da kuma wala talhaquhul awhamu to wannan yana duba wahami shirya abubuwa waɗanda marasa tushe wancan wahamin wala yalhaquhu wahamun yana nuna wahami yin abu kuskure ba tare da an san kuskure bane to shine ma'anan wancan ma'anarsa daban wannan wala ya tasawwaru fil wahami da wala talhaqul awhamu ma'anan su daya awham abubuwa khayalat abubuwa marasa tushe cikin abubuwan da ke surantuwa a mafarki to ba sa riskan Allah wal afkaru haka tunani tunani ba sa riskan Allah Allah ba zai zauna ya ta tunani yaya zai yaya zai ko abin da abin da ya tunani yayi tunani akan abin da yayi na baya ko yayi tunani abin da zai zo yayi a gaba duk baya babu wannan wannan duk sifofi ne na dan adam na halittun Allah jalla an tashbi jalla an shabihi ya daukaka daga mai kamanni da shi a shabihi ya fi ƙarfin yana da jalalar da ya fi ƙarfin a ce wane ko wani ko wani abu ya yi kama da Allah wan naziri hakanan jalla anin naziri ya ɗaukaka yana da jalala ya fi ƙarfin a ce yana da sa'a shine kufu kufu kenan kamar da Allah ce wala mai kullahu kufu an ahad wala mai kullum kufa na to kufi nazir sa'a misali za ce wane ai sa'an wane ne a shekaru ko sa'an wane ne a kasuwanci sa'an wane ne a ilimi nazair nazir to Allah subhanahu wa ta'ala jalla an shabihi wa jalla an naziri da ya ce laisa ka mislihi shay'un wannan dalili ne na dukkan akidun da ya kawo ya tabbatar da su cikin wannan littafi saboda duk na abubuwan da ya faɗa ya tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sun kore wa Allah kamanni da halittansa abubuwan da ya kore wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma in bai kore su ba abubuwan za su tabbatar wa Allah kamannin shi da halittansa saboda haka da ya karasa wannan akidar da laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir dinnan yana nuna zurfin ilimin wannan malami musamman a harkar ilimin tauhidi kamar ya ce ne menene dalilan ka na waɗannan aƙidun da ka kawo gaba ɗaya sai ce dalili na Allah ne ya ce laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ne ya faɗi haka kuma ba za ka tabbatar da hakan ba sai ka tabbatar da waɗannan aƙidu da na kawo cikin wannan littafi musamman tun daga inda ya ce wala yuqalu mata kana wala aina kana har zuwa inda ya ce jalla an shabihi wa nazirin nan waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun kawar wa Allah kamannin shi da abubuwan halitta ne to shine ya ƙara sai ya ce laisa ka mislihi shay'un wannan kaf ɗin za'ida ne saboda ta'kidi asalin jumlar laisa shay'un mislahu shay'un ɗin ismi ne na laisa mislahu khabar ne na laisa asalin jumla sai aka sawa khabar din laisan kaf harful jarri za'ida saboda ta'kidi yin in ka zo irabin sa zaka ce ka mislihi kaf harfu ta'kid karka ce harfu za'id da masu irabi suke ba saboda babu za'ida a cikin qur'ani ba kai ladabi da magana Allah ba sai ka ce kaf harfu tawkid sai ka ce misli za ka ce khabaru laisa mansubun wa alamatun nasrihi fatahatun muqaddaratun ala akhirihi mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfi tawkidi shine kaf kenan mana wannan kaf din shi ya hana fitowar nasaban asalin sa laisa shay'un mislahu babu wani abu irin Allah babu wani abu irin Allah babu wani abu da ya yi kamanni da Allah in ka ce shay'un ya hada komai da kowa ya ce laisa shay'un mislahu ya ce laisa ka mislihi shay ana, ana ziyadan kaf sannan ana ziyadan misil in ana so a akka da ma'ana misali Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad da ai fa in amanu bima amantum bihi in kuka yi imani da abinda suka yi imani da abinda ku kuka yi imani faqad da sai ce fa in amanu bimisli ma amantu bihi wannan misl din ta'kidi ne ta'kidi ne kamar yadda anan aka kawo kaf aka ce laisa ka mislihi shay wa huwa shi Allah subhanahu wa ta'ala as-sami'u ne albasiru ne wannan aya aya ce jami'a shamila da take tabbatar da tauhidi da yace laisa ka mislihi shay'un din ya kawarwa zatin Allah a kamanni sannan da ya ce wa huwa sami'ul basir ya tabbatar wa Allah sifofi tabbatar da zatin Allah da kawarwa zatin Allah din kamanni sannan kuma tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala sifofi to a nan ne za mu dakata a shi wannan malami sheikh muhammad bin abdullah bin tomar mai aqidatul murshida za mu karanta mishi salatul fatihi kafa goma sha ɗaya zo mu karanta wa shi alhafizu subuki wanda ya rawaito mana da wannan littafi shi ma salatul fati kafa goma sha ɗaya sannan kuma sai mu yi addu'a a bisa a sunna ta ma'aiki duk mutumin da ya maka alkhairi in ba za ka iya masa wata sakayya ba to ka mishi addu'a to ba wata sakayya da za mu iya yi wa al'imamu subuki ko sahibul murshida kasancewarsu ba sa nan amma kas ne tabbas ne idan aka yi salatul fati kafa goma sha ɗaya hadaya a gare su take zai isa a gare su kuma za su ga wani irin lada da watakila ba su yi tsammanin zai isa wajensu ba haka malamai suka kasance bayan sun tafi ma lada ta tura musu haka to saboda haka wannan mujaddadi Sheikh Muhammad bin Abdullah bin Tomar al-Mahdi wanda ake mishi lakabi da Mahdi marubucin al'aqidatul murshida mu karanta mishi kulwallahu sha ɗaya da salatul fatiha fa goma sha ɗaya Allah ya masa